الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Allah yana mana bayanin su wane ne masu yi masa biyayya kamar yadda a baya ya gaya mana wa bashirin mukhbitina lalle a yi albishirin ko waɗanda suke wa Allah biyayya masu miƙa wuya ga Allah masu yin tawali'u wa Allah ma'anan tawali'u shine mutum ya karbi matsayin da ya ci wannan matsayin shi ne irin yadda kaji malaman mu za ce Allah gafarta malam mutum ya ce a almajiri ne wai yana kasa da matsayin da ake ganin ya kai shi ne tawazu to Allah yake masu wannan yin irin wannan ihbatin kamar yadda ya faɗa a cikin wata sura suratu hud wa akhbatu ila rabbihim waɗanda suke kaskantar da kai suna kuma yin biyayya wa Allah ubangijinsu to shine nan Allah yake wa bashirul muqsitin Allah ka yi wato Allah yana yin albishir wa masu yi masa biyayya masu ƙanƙan da kai zuwa gare shi kaman ka tambaya kuwaye sai ce Allah zai ne za su kira Allah wajilat qulubuhum su ne mutanen da in an faɗi Allah ko suna wani abu sai aka tuna musu Allah sai zuciyarsu ta raurawa wani abu yake yi kaman zai sake hanya sai ka ce wani ka tsoron Allah fa lallai fa na gode da ka tunanin wannan alheri wanda ta kiyaye abu kaza Allah baya so ba sun zuciyarsa ta ji tsoro ya ga kamar yanzu ne Allah zai kama shi akan wannan laifin da yake yi to alaman mutanen da ke jin tsoron Allah kenan da an kuna musu Allah ko da sun ji an ambaci Allah sai tsoron Allah ya kama su zuciyarsu ta raurawa abinda aka yi musu wa'azi a kai sai su daina wayannan sune mudi'in sune al-mukhbitin wajalat qulubuhum wasabirina ala ma asabahu kuma duk abin da ya same su wanda yake na jarrabawa ko na musiba ko na bala'i za su yi hakuri har Allah ya yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba sai ka yi iyayenka ka rasa yanda za ka yi sannan ka ce Allah na yi hakuri ko kuma Allah ya isa ko Allah ya saka mu ba a'a sadda musibar ta zo a farkonta ka yi haƙuri a wannan asabru inda sadmatin kula musiba afuwanta kenan an zo an gaya maka yanzu nan ɗanka ya rasu ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar abin wurin Allah ka tabbatar cewa Allah ne ya baka shi kuma Allah ne ya karba a an zo an ce maka ne ga motar ka yanzu nan ta faɗi ko gidanka ya kama da wuta ko wani abu ya faru dai wanda yake na tashin hankali to babu tunanin wai wane yana jifa na a'a wane ya sa ni a gaba a dama wane ya ce sai ya ga bayana a ka ɗauka kawai Allah ne ya jarrabe ka da shi kuma a lokacin ka sai ka haƙura in kai haƙuri a lokacin to shine as-sabru inda sadmatul ula amma an yi maka wani abu wanda la Allah ka san wanda yi ko baka ma san wanda yi ba kana tuhuma ne ka tashi ka yi iyayenka kotun farko kotu na biyu kotu na uku har an je kotun Allah ya isa can ma ka je ka baki sai ka dawo to shi kenan kika yanzu na barwa Allah ai ka makara ka barwa Allah tun lokacin da abin yake da zafin sa ka yadda da jarrabawan Allah ne tun lokacin da abin yake kan karfin sa tun lokacin da ake ganin ga hanya ko ga dama ko ga lokacin ramawa sai ka ce a'a Allah ka saka ni to a lokacin ne zaka ji Allah yayi rantsuwa bawa na da aka zalunta na rantse da girma na da ɗaukaka ta zan taimake ka ko ba yanzu ba in dai an zalunce ka to addu'ar da za ka yi lokacin da aka zalunce ka na Allah yake ba wani tsari tsakaninka da Allah saboda haka Allah yake wasabirina alama asabahum alaman masu biyayya wa Allah masu tawazu wa Allah su ne waɗanda suke haƙuri kan abin da ya same su wanda ba mai daɗi ba wal muqimis salati kuma ɗabi'a da halayensu ne sai da sallah sa ga duk halin da suke ciki komai tashin hankali lokacin sallah na yi za ku ce a tsaya a yi sallah a sauka mu yi sallah a bari mu yi sallah ku zo mu yi sallah wannan dai alama ce ta mutanen kirki kulawa da sallah wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma duk halin da suke ciki duk kuncin sa dan haka suna kokarin ba da haƙƙin Allah na zakka ta misali mutum ne Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ba yi da ikon yin wani abu sai dai magana yana kwanci akan gadon jinya ga shi kaman yau sai mutu kaman gobe sai lokacin zakka na dukiyansa ya zo babu tunanin yanzu in nayi zakkan ma zan mutu kafin baɗi za a rage wa mamata wa magada ne dukiyarsu a'a a lokacin da haka yana jajircewa yana cewa a yi zakka a ba da zakkan dukiyar nan kar in je Allah ya tambaye ni a ba da zakka ba mamaki ma yanzu yin wannan zakkan ya sa wani mutum ya yi mana addu'a shi kadai saboda halin da aka fitta shi a cikin kunci Allah ya karba ya yi mana wannan musiba don haka a yi zakka wato halin da suka shiga na rashin lafiya ko wata musiba ta ɗauri ko wani musiba na su abin da za a ce da yana cikin wani hali wanda ba yadda ake so ba ba zai sa ya manta haƙƙin Allah da yake kansa na zakka ba masu irin waɗannan tuban su ne Allah ya ce al-muqsitin masu biyayya wa Allah na'am
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر والمؤتر كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون والفتنة جعلناها لكم من سعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأتموا القانع والمؤثر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون الله يجزي البدنة wato dabbobin da ake yin hadaya da su ko wanda ake yin lahiya da su ma'anan budna jam'i ne na badanus shi albadanus guda ɗaya ana nufin rakumi albadanatu rakumi za ka ji ma ana maganar waɗanda suka yi farauta a wurin aikin hajji in an zo za a hukunta su da irin abin da suka farauta za ka ji malaman fikiyu na cewa fatin na amati badanatu wanda ya je ya yi farautar shamuwa an san shamuwa ko ko jimina jimina shi ne na'ama fatin na'amat wanda ya farautar jimina badanatun za a hukunta shi da ya bada fidiya na yake da suna hakumi saboda jimina tana da wuya dogo irin na rakumi wanda ya je farautan barewa sai a hukunta shi ya bada akuya wanda ya farautan fauna sai a hukunta shi ya bada saniya to shi wannan badanatu shi ne mufradin budna Allah ya ce wal budna raƙuman da aka ba ku dama ku yi hadaya da su ko ku aka halatta muku cinsa ku yi lahiya da su ja'alna lakum min sha'irillahi mun sanya su wa'annan dabbobin ma a girmama su domin alama ne na addinin Allah shi yasa a zamanin da in mutum ya koro dabbobin sa da lahiya a na hadaya daga garin su zai je aikin hajji to sai ya sai ya mutu wata alama ana cewa alaman kalada wani zai ɗaura takalmi ne ya rataya a wuyan wani zai ɗaura irin abin nan da aka yi amfani da shi ya ƙare da yake da suna fatanya wanda ta fite daga cikin da yake da suna ƙota an ga dai yadda za a yi da ita an gama sai a rataya ta a ɗaura igiya a rataya a cikin wannan a a jikin dabban ta wuyansa wani kuma zai samu karyayyen takwabinsa sai ya rataya wai ma'ana abin da ke nuna maka wannan dabban ta Allah ce hukuncin ta hukuncin hadaya ne lokaci ake jira ko jira ake a kai ta wurin da za a yi yanzu takalmin da ya tsinke kan ka ga an rataya a jikin dabba ai yana nuna maka takalmin ya gama amfani ko to haka ne dabban yake gaya maka wannan ya ba wa Allah rana ake jira ko lokaci na inda za a je a sauke ta don haka ko da ta zawurta a cikin daji ta gudu duk inda aka ganta ya ba wa Allah a sauke masa in dai lokacin yin hadayar yayi to shine Allah ya ce ita wannan dabbar ita ma alama ce ta addinin Allah alama ce daga cikin alamomi na addinin Allah wal budna ja'alna lakum min sha'airillah mun sanya muku ita ne ta zama alama na addinin Allah والبطن جعلنا جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها آية لكم فيها خير akwai alherori da amfani da zai amfane ku a cikin wannan dabbobin na farko za ku yanka ku ci kuma Allah ya ba ku lada na biyu za ku yanka ku ciyar da bayan Allah kuma Allah ya ba ku lada na uku za ku yanka ku ɗauki wani yanki na naman ko fatan ko wani abu ku ba wasu bayin Allah su ba ci ma za ku ba za ku sayar su yi wani bukata da kuɗin amma dai wanda ya hadaya ko wanda ya layya an hana shi sai da naman ko fatan manzo Allah ya ce kada ka yi layya ka sai da naman kada ka yi layya ko hadaya ka sai da fatan wannan haramun ne an hana amma wanda aka ba shi shi ya halatta ya sayar ya halatta ya kyautar ya halatta ya ci amma tsayarwa wurin wanda ya yi hadaya ko ya lahiya haramun ne an haramta masa wal budna ja'alna lakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadkuru ismallahi alaiha in kun zo sokewa ku ambaci sunan Allah bismillahi wallahu akbar abin da yasa ba a cewa bismillahir rahmanir rahim a wurin yanka saboda wurin ba rahama ba rahama wanda za ka yanka shi kuma ina rahamansa ina rahama ai ba ka ji tausayin ba to don haka sai ka ce Allah ne ya halatta don haka Allah ya san hikimar da ya yi na halatta yanka wannan abin yankan sai ka ce bismillah wallahu akbar yanka layya za a yi yanka naman da za a yi a gida ne a yi amfani da shi ko kaza ko zabuwa ko akuya ko rago ko menene yankin lai yankan layya ne yankan suna ne wanda za a yanka a shika na suna duk abin da za a faɗa wurin yanka dai bismillahi wallahu akbar wurin su sukan kaɗa wurin layya da hadaya din a ce rabbana taqabbal minna da sunan Allah wanda Allah shine mai girma girmansa ya fi a ce dan me yayi kaza shi ya halatta a yanka wannan dabba annabi kuma yana koya maka in za ka yanka to ka wasa abin yankan saboda ka hutar da abin da za ka yanka kare zama ga wahalan mutuwa ga wahalan tsohuwar wuka ko mai tsatsa ko mara kaifi a yi ta gogawa ana gogawa ana ta gogawa ta sha wahala kafin a ɗauki ranta ha a wasa wukar da an zo an yanka kawai da ya tafi to waye fa a yanka Allah ne don haka Allahu akbar Allah ya fi wannan Allah shi ne mafi girma shi ke da iko shi ya yi ka shi ya yi abin da ya yadda ka yanka din saboda ya halatta maka kai ai ga wayan su dabbobi nan ko an yanka su ya ce haramun ne kara kuma dabbobi ne misali kare ko an yanka shi bai zama halal ba misali alade ko da za a yanka shi bai zama halal ba da yankakken kare da mushen rago to hukunci su ɗaya ne haramun ne rago da ya mutu da aladen da aka yanka wannan ne halal duka babu duka haramun ne wannan ko an yanka shi haramun ne don Allah ya hana hudumat alaikum almaitatu wannan kuma gashi ba yanka ba ya mutu shi kuma Allah ya hana waddam wa lahmul khinzir kaga aljaki da alhanzir duk sun shiga cikin wannan da me yake da suna da suka da sauran su waɗanda Allah ya haramta shin su saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce fadkur ismallahi alaiha lokacin da sawafa aka daure kafanta guda daya ta tsaya kafa uku tana jiran a soke ta ta fada kan kafa ɗayan da yake da tsaye wanda ba a daure shi ba shine ma'anar sawafa ita wance shi rakumi ba a kwantar da shi a yanka in aka yanka shi ma malaman duk suka ce kara inda yanka rakumi ya ce kar a ba a kansa shi saukewa ake yi to in za a sauke shi nan ba sai an kwantar da shi ba yana tsaye a kan ƙafafunsa amma za a kama ƙafarsa ɗaya ta gaba sai a ɗaure ba ɗaurewa a cikin wani abu ba a ɗaga shi sama a haɗa ƙafan da cinyan a ɗaure sai ya zama yana tsaye a kan ƙafafu uku wanda suka saba sauke shi ɗin sun san wani wuri da yake cikin jikin wuyansa za su kawo wani abu ne mai kama da wuƙa mai kama da maki mai tsawo in suka shakka ko su jijjiga haka to wani jijiya ne wannan da an yanke shi a wurin sai jini ka ga ya faso to in ya dan yi jirjimani ta haka ya yi haka sai ga ya faɗi ta inda aka ɗaure kafan nan shi kenan lokacin sai ga ya shura ya cika kenan shi haka ake yi masa don haka soke shi ake yi mai risala yana cewa fal ibilu tunharu وإن ذبحت لم تؤكل shi raƙumi sokin shi ake yi da za a yanka ba za a ci ba amma saniya in an yanka yanka shi ake yi in an soke ma ya halatta za a ci amma tumaki da awaki su kuma yanka su ake yi in aka soke su su kuma lamsukan ba za a ci ba saniya shi ke da daman a yanka ko a soke saboda wani saniya in ya gawurta to zuwa kusa da shi ma sai a hankali balle in ya gane za a yanka shi wani tuma zai so ya daku sai ya fadi a kasa ya haɗe ransa kenan sai ya mutu to amma in aka samu dama ba a iya yanka shi ba don faɗansa amma wani ya san yadda zai yi dabaran da ya soke shi in yayi bismillah ya jefa abin sukan ya isa inda yake ya soke shi din za a iya shi amma shi ma yanka shi aka ce a yi tunda shi Allah ya hore shi ana iya daure shi musamman in an samu masu aikin sa mahauta din nan sun san yadda za su yi ko yana wane ne su kama kahon su daure shi su kama su ajiye kuma su kwantar da shi a yanka to shi rakumi shi ne wanda ba a yanka soke shi ake yi shi ne Allah ya ce to in kun zo sokewan sadda kuka daure kafansa guda daya yake tsaye kan kafa uku kawafa din kenan to fadkurullah alaiha fadkur ismallahi alaiha ku ambaci sunan Allah lokacin da za a soke din fa idza wajabat junubuha sadda ta fadi akan gefenta idan shira kuma ya fadi kan gefensa fakuru man la alaiha sawab fa idza wajabat junubuha fa qulubiha in dai an soke da ya fadi ya shura ya daina wannan motsin shikenan fa kulumina ku fede ku ci wajibul qali'a ku ciyar da mutumin da ya ce ma bai roƙe ku ba wanda ya wadatu an san yana bukata dai amma bai zo ya ce a bani ba wal mutarra da kuma wani wanda yake da bukata an san yana bukata ku yi wa ma har ya zo ya roƙa shine Allah yake faɗa a cikin wata aya a cikin surori guda biyu wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum wanda ya zo ya roƙe ku da kuma wanda ya kame bai roƙa ba to ku ciyar da su dabbobin da aka yanka na lahiya da dabbobin da aka soke na hadaya faskuru kuma Allah ya alaiha sawa fa idza wajabat dhunubuha fa kulu minha wa atimul qani'a wal mutar kadhalika sakkarnaha Allah ya ce dabbobin nan dai haka muka ga dama muka hore muku su in ba haka ba ka dubi raƙumi yadda yake da girma ina za a ce ɗan adam zai iya danne shi ko kuwa zai iya soke shi har ya yanka shi in ba don horewan Allah ba Allah ne ya hore za a gara kuma an daura masa akala yaro karami ma zai kama ya ja bi sai Allah ta waka da ɗera za ta iya kamawa ko gurgu bakin wannan igiyar ta ja raƙumi ba ruwansa biyo ta zai sai an zo ya shiga cikin ta shiga cikin ramin ta iya zo bakin ramin ya tsaya don ba zai iya shiga ba amma Allah ne ya hore raƙumi ya zamo yaro karami ya ja ya zamo mutum ya ja inda za ka gane ba sauki ka samu raƙumin da ya zawurta da bakinsa kawai zai sa kai zai sa kan mutum a bakinsa ya kama mutum yana ɗagawa yana wiwitawa ya jefar har kashe mutum yana yi in ya haukace ko in ya zawurta ake cewa saboda haka Allah ne ke horewa har a soke shi har ya faɗi har a daɗe shi har a ci wannan ka gane Allah ne ya hore masa la'allakum tashkurun Allah ya mana haka ne ko za mu gode كذلك فكرنا لكم حكم كهول مكسو لعلكم دون كذبوا تشكرون كنا ما تقول الله من قولي الله من قولي نعم لن ينال الله لهومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم سخرها لكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر لن المحسنين ينال الله لهومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المؤمنين هكذا نباين ليه كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون Allah ya ce jinin da aka yanka na dabbobin lahiya ko na dabbobin hadaya ba jinin ne zai sami Allah ba. naman da aka raba na dabbobin hadaya ko na dabbobin layya ba wannan naman ne zai san da Allah ba a'a abin da Allah yake nema wanda yake ise shi a cikin abin da kuka yi na layya ko hadaya at-taqwa yi don Allah a ji tsoron Allah lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha ba naman ake kai wa Allah ko jinin yake tadda Allah ba walakin yanaluhu at-taqwa minkum abin da yake isa wurin Allah a cikin abin da kuka yi na layya ko na hadaya shine tsoron Allah da kuka yi don Allah attaqwa ne ku taqwa da kuka yi shine zai isa wurin Allah a cikin wannan abin da kuka yi kazalika fakara lakum haka dai Allah ya hore muku waɗannan dabbobin litukabbiru Allah ala ma hadaku don lokacin da za ku soke su da lokacin da za ku yanka su ku rika kabbara kuna ambaton Allah akan abin da ya kiryatar da su da kuma kwanakin da za a yi na mina wayanda ake ce musu ayyamu tashriki ai ta kabbara ana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka nan bayan salloli na sallar lahiya a dinga yin waɗannan kabbarori a ko ina ma na garin musulmi a kai waɗanda suke ina waɗanda suke mina suna kwanakin ayyamu tashrik ya taya su waɗannan kabbarori salloli ashirin za a yi hadda biyar ana yin waɗannan kabbarorin ranar sallah ba a yi bayan sallan asuba amma da an yi sallan azhar na ranar sallah sai a fara yin kabbarorin a wuni ana yi rannan har sallan isha'i an samu sallah nawa sallah hudu washe gari a wuni ana yi tun daga sallar asuba har isha'i sallah biyar in an hada da hudun nan nawa tara washe gari ma a sake hada wa'annan biyar ne in an hada nawa goma sha hudu washe gari a sake guda ɗaya na bayan sallan da yake da suna asubahi in an yi ya zama nau kenan sha biyar to wa'annan su ne kabbarorin da ake yi na bayan sallan idi kuma su ne ake yi a mina idan an je an dawo daga arfa an zo an yi jiba an je an yi tawaful ifaba mai yin hajjin tamattu iya yi ta yi an dawo mina to daga sallan azhar za a fara wannan kabbarorin irin kwanakin da za a yi a can ana yi azhar lasar magariba isha'i na wannan ranar wannan shine yawmun nahari za a dawo washe gari a sake yi shi ne yawmul qadr in an hada da wannan ga hudu ga biyar nawa tara za a sake yi yawmul nafar awwal za a ƙara yi na asbahi yawmul nafar sani shi ne ya hada wayannan kabbarorin yadda ake yin su anan haka ake yin su a can ayyamu tashriki waɗannan da an gama to shine Allah ya ce to tukabbirullaha ala ma hadakum Allah ya shirye da ku kun yi aikin haji ko Allah ya ba ku dama kun sai waɗanda suka yi arfa wunin arfa da hadaya da suke yi ku kuma kuna gida kuna lahiya ana bautan Allah da waɗannan yanke yanken da ake yi ana neman yardan Allah to fa kenan sai Allah ya ce ai wa wanda suka kyautata aiki albishir wa bashirul muslimin كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم Allah ne ya shirye da ku kan yin wannan duk wanda ya samu kansa wurin aikin haji ai ya san ba da bara ba kira ne na Allah domin in ka ce dabara ne wani duk irin dabaran da kai yayi ya je har dukka amma an samu matsala a dinin sa an dawo da shi me kenan kawai ta wuri zaka ji Allah ya kaddara ba zai yi hajji bana ba kuma haka ba a ce ba a wani yanzu shekaran da muke tashi a Gombe Allah da hikimar wani bawan Allah ya biya kuɗin hajji ya shirya ya yi komai ya tafi har Gombe a iya abin za mu tashi sai ya yi mitin step har ya shiga jirgin fa sai manta ba waje ya fito zai dawo sai mutum sai burin dawa sai ya faɗi ya kare a bakin jirgin aka ɗauko shi aka kai asibiti yana asibitin sai ce tun da mu ne jirgin farko to Allah in zai yi kafin a kare tashin nan a mai da kujerar nan ya zama na ɗansa ɗansa ya je ya haji akwai babban ɗansa sai aka dawo masu aikin haji suka ce zai iya yiwuwa lokacin irin faswatin ba irin na yanzu ba ne aka yi masa faswat aka yi masa biza yaron ya tafi da shi aka yi haji kaga me ya nuna maka shi Allah ya kira a kakin ya warke baɗi zai je da ya shekara mai rufu kaga hajji biyu shi ya samu hajji saboda niyya shi kuma dan ya samu hajji ya je yayi aiki saboda annabi ya ce niyyatul mu'min aflaku min amali niyyar mu'mini ya fi isa akan aikinsa shi kuma wannan shi Allah ya kira to saboda haka Allah ya ce shi yake hore mana haka kazalika sakaraha lakum Allah shi yake horewa ya kira wanda ya ga dama ya bashi iko amma kada mutumin da yake da kuɗi ko kuma ya zauna ya ce shi ba zai je ba sai Allah bai kira shi ba ta yaya ya kai ka san Allah bai kira ka ba bayan ya baka kuɗi ya kai ya kira ma kuwa ai ka jarra ba ka biya mu gani ba ka isa ba ka rasu a hanya ko kuwa irin wannan abin ya faru da kai na lalura a dawo da kai sai mu ce eh lalle Allah bai kaddara ba na za ka yi ba shi ma ba za mu ce bai kira ka ba bai kaddara ba na zafi ba tun da ya baka dama sai ka yi a sai ya ɗauki ranka kafin baɗi to wannan sai mu yadda Allah bai kira ka tun da ba a goshin mutane yake cewa wani Allah ya kira ka a da gaske kiran Allah ne kan Allah ya kira ku wanda zai je ya amsa tun yana tsotson mahaifiyarsa da mahaifan mahaifin mahaifinsa da mahaifar mahaifiyarsa tun yana wurin ya amsa in ya amsa sau ɗaya sau ɗaya zai je in ya amsa sau goma sau goma zai je in ya amsa sau da yawa sau da yawa zai je kuma lokacin da annabi Ibrahim ya yi kiran kamar ayin da muka karanta a baya wa azumtun nasu bil hajji cewa ya yi ayyuha nasu inna Allah qad bana lakum baytan Allah ya gina muku ɗaki ya kuma yi muku umarnin ku yi hajji to duk wanda Allah ya ga daman ya zo ya amsa din sai ya ce labbaik Allahumma labbaik ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ko sau da yawan duk wanda ya amsa iya yawan amsa amsa iya yawan wato hajjin da zai yi to kaga wannan in Allah ya kira ka din ka amsa ba zuwa za a yi alƙa nuna wane ya amsa wane bai amsa ban an ga kaje sai a ce ka amsa hatta wannan ma annabi ya koyar da cewa wanda ya je yayi aikin hajji da kuɗin halal shine ya amsa kiran Allah wanda ya je ya yi sata ko ya yi kidnapping ko ya yi wani abu na zalunci sannan ya je ya haji ya tafi manzo Allah ya ce sai ya je ya ce labbaika Allahumma labbaika Allah gani na amsa kiran ka na zo sai Allah ya ce la labbaika wa la sa'adaika ban kira ka ba kuma ba na maraba da zuwanka ba arzikin da zaka samu da wannan zuwa kaga wannan ba kira shi ba in ji wanda ya kira yake bai kira shi ba saboda bai je da zuciya na halal ba amma kaddara wani ne ya je ya yi sata sai ya zo ya biya wa wani kudin haji to shi wanda ne in ya je ya yi labbaika Allahumma labbaika Allah zai amsa masa labbaika wa sa'alaika wal khairu kulluhu bi yadayka ya Allah sannan azaba da hukuncin wannan sata yana kan barawon da ya yi sata shi wanda aka ba shi ba ruwansa kun gane wannan magana shari'a sabanin hankali idan dai shi barawon da ya yi sata ba a karbi nasa ba a yi da hankali ne za ce in ya biya wa wani masu da kuɗin da iri ɗaya ne ba za a karɓa ba a'a alhalalu wasu al'akhi shi halal yana duba ta ina ya fito wannan sata ya yi a wurin sa haramun ne wannan ya ba shi ne ko a wurin sa halal ne shi yasa aka ce matar ƙarawo ma halal take matar barawo halal take su don shi ba ta yi Allahumma in kaga ta ce haram sai ita in ma ta ta ma'ana yadda aka sayo aka sayar haka to kaga iri ɗaya kenan to amma wanda ya tato ba sauki yana can sa laifin satan da yayi ya ci haramu in ya je yayi haji Allah ya ce ba zai karba ba da wannan kuɗi na sata Allah ya kiyaye kazalika sakharaha lakum haka Allah ya hore muku wa'annan dabbobi da tukabbiru Allah don ku ambaci Allah alama hadakum akan shiryatar da ku da yayi na wannan aiki na hajji mubashirul muslimin ay albishir wa masu kyautata ayyuka waɗanda suka yi maqamul islami suka zo maqamul imani suka kai maqamul ihsani abinda suke yi dan Allah suke yi ba wai dan aibe su ko dan azage su ko dan kar a ce ba su yi ba a'a dan Allah suke yi maqamul ihsani kenan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kai abin ka dan Allah ba ruwanka da yabon mai yabo ba ya ruwanka da zakin mai zaki ba ruwanka da sukan mai suka kai dan ne kai don Allah Allah in ya karba ka ci riba Allah ya karbi ayyukan
إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور لا يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور duk abin da yake taso wa muminai na kaga kaman za a yi tashin duniya ko kaman duniyar za ta rude ko kaman za a shaga musulmi ko musulunci Allah shi yake ba musulmi fitan shi yake kare musulmi inna Allah shi Allah ubangiji yudafi shi ke ije sharri anil ladina amanu ga waɗanda suke imani za ka ji wayansu sun zauna an yi mutum an yi mutum ya za a yi da wani ya za a gare da wani wani shirin za mu yi masa a'a mu far masa a'a kaza amma Allah da hikimarsa sai sun kare sai junansu a samu matsala a tsakanin su su bata ko kuma sirrin ya fito to haka sai kaga Allah ya ba wannan mumini kariya inna Allah yudafi wa lil ladina amanu yanzu mutumin nan da ake sukansa ake sukan maganganunsa ja'irin nan da yake bai neman taimakon manzon Allah wallahi wani mutum da muka yi da wasu daga cikin yaransa waɗanda wai an ce wai sun samu matsala da shi ɗaya daga cikin su yake ce min malam Allah ne yake kare ka an sha ba mu umurnin mu je mu san yadda za mu yi da kai amma sai labarin ya fito sai ya zama an ce to yanzu kan an riga an sani sai an ji ba za a ba za a gane za a gane su waye suka yi kaga wannan ya tabbata maka inna Allah yudaju anil ladina amanu sau da yawa za ka ga hotunansa shi wannan din yana cikin irin bodi ɗinsa wallahi shi yake gaya mu yake mana ai an ja ba mu umurnin mu ɓadda kai amma Allah kaɗai ke kare ka sai an gama sai abin a ga inda za a gane zai fito saboda an yi wani abu wanda an ji kayi magana a kai ko an yi wani abu wanda kaza kuma turisti za su iya ganowa cewa ga ta inda kai sai a barka amma an ja ba mu umurni a kanka waye ne ba su umurnin da'irin su sai dani saboda ya rasa yadda zai yi yi barna bai sabbe ga mun yi shuru ba babu wurin da ake masa raddi ya daga masa hankali kamar wa'azozi irin namu musamman ma da abin da ya hana shi shiga talabijin a irin wannan mukabalar da ake yi da shi saboda ya san ko qur'ani ya ja zai fata za mu sai masa ba haka qur'ani yake ba yayi wa annabi ƙarya hadisi mutum masa babu wannan hadisin ko ba ba haka hadisin yake nufi ba yanzu wai shi ne zai zo yana kama sunan mutane yana karya yana kasafi yana faɗin wurin su maganganun da ba haka suke ba to dallan da ya kare mu daga sharrinsa ya bayyana kaidinsa yanzu ga su kowa ya ji balo-balo ya yi rashin ladabi wa manzon Allah kowa ya ce da ya zaki annabi wannan zaki ne ka ce ka kaskanta kira mutanen da ba ka so ba ka kaunar su ka kira wani ka ce mushe ka kira wani ka ce mushe sannan ka ce ba ka neman taimakon su kai ko manzon Allah ma a'udhu billahi wani zaki ne ya wuce wani kana nufin sai kai zaki irin na tafiyan taja irin wanda da gora ne kowa ya suna wanda sai a sakwato nan sai kai irin sa ne sannan a ce kai zakin annabi ai irin wannan kalmar shine zakin manzon Allah don haka Allah ya la'anci da irin waɗannan rashin ladabi wa manzon Allah ka ji dai Allah shi ke kare inna Allah yudaju wa yadzina amanu Allah shi yake kare waɗanda suka yi imani inna Allah la yuhibbu kulla khawani Allah baya son dukkan ka'ini munafiki mai koyi cin annabi a zuciyarsa ya bayyana wai sunan annabi yake karewa yau wanda kake kare sunansa yau wanda kake sonsa za ka ce ba ka son taimakonsa akwai yanzu ko ɗaya ne ya ce wa ubansa baya bukatar taimakonsa ya girmama uban ne ko ya kaskanta shi ko aboki ne ya ce wa abokinsa ba na bukatar taimakonsa wane biki ne ya same ni yanzu zai aure ni amma kai ba na bukatar taimakonka da Allah ya nuna kai nasa ne ko ya nuna baya yi ka ne to balle manzon Allah wanda ba wai shi kansa ba wallahi kofar gidansa in kai baki kofar ka ce wannan kofar bai yi kyau ba wannan kofar bai dace da nan gidan ba mukuncin zagi yake ɗaukar kofa na gidan manzo Allah in ka kuce shi ka zagi annabi saboda haka Allah ya kiyaye mu wannan sharri Allah ya kiyaye mu kuma daga raina waɗanda ake raina wannan bayan Allah salihai zai kai ga mutum raina manzon Allah din domin dama alamomi na addinin Allah Allah ya gaya mana a wannan sura wa man ya'zumu hurumatil lahi fa huwa khairun lahu inda rabbi wanda zai girmama alfarman Allah wani alfarma ne na Allah kamar manzon Allah wanda ya girmama alaman addinin Allah kuma ya sun ci ayyar Allah ta ina min taqwal qulubi in Allah ya nuna dutsen safa da dutsen marwa ya ce alamomi ne na addinin Allah yaushe kuma ya su kwatanta yaya girman manzon Allah a alama na addinin Allah amma mutum ya ji ha'a ya so ya bai bukatar taimakonsa kai ko na a'udhu billah ko bai mai maganar ba ba kyau ba wallahi mai mai maganar in ba don hikaya ake yi a karatu ba sako ne mai mai sawo ba domin yanzu shaitan ko in ce fir'auna ya ce ana rabbukum la'ala in ka faɗa ba a karatu ba kai ma hukuncin ku ɗaya da shi amma in ka zo karatu ne sai ka ce faɗala ana rabbukum la'ala sai ya ce eh qur'ani ka karanta Allah ne ya ce fir'auna ya taɓa cewa shi ne ubangiji madauki to in ba hikaya wurin ba da karatu ba maimaita maganan kuma kansu sako ne Allah ya kiyaye shi sa aka hana jayayya da mu'tazilawa kamar yanzu wa'annan khawarij ne masu rena manzo Allah khawarijawa ne wannan musulmin ba khawarij ne khawarij ne irin waɗanda annabi yace a yaƙe su ga ta cikin kitabu ahadithul anbiya khawarijawa ne dan wannan magana ta ka ba ta da bambanci da maganar zulkuwaisira zulkuwaisira wani mutum ne wanda yake cikin zaben manzo Allah aka je da siyaki manzo Allah yayi rabon ya rabon ganima irin yadda Allah ya ce ya ba wa kafin musulunta da yawa masu imani ya ba su kaɗan sai zun koyi kira ya ce wannan rabon ba a yi ta don Allah ba ba sunan Allah ya kira ba ba magana tauhidi yake yi ba to shi ne kaga ya raina manzon Allah sai da Allah ya rarashi manzon Allah akan wannan magana don bai da yawa cewa su kai jinin ya halatta annabi ya tsaya ku bashi a karkashin sa za a samu irin waɗannan mutane shine irin wannan mai raina annabi ka gan su ga sunan waɗanda suke ba ku da kima ko girmama manzo Allah annabi ya faɗi siffofin su ga ta bukari ga ta muslim na zulkuwaisira to wannan na dutsen san shi zulkuwaisira ne shi ma Allah ya yi masa yadda yi wa wancan Allah ubangiji ya gaggauta hukunta mana shi a gani a fili na ya taɓa darajar manzon Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗin cewa wa fashirin musulmi inna Allah yudafi anil ladina amanu Allah ne mai sunkuɗe sharri wa mu'minai inna allaha shi Allah la yuhibbu baya son kullu qawwalin kowane qa'ili kowane mai yawan ha'inci kowane mai yawan munafunci kafurin ne butulce wa ni'imomin Allah ka fake ka ce sunna manzo Allah zaka kare amma kuma ka zo ka rika zagin annabi a fakaice wani zagi ya wuce ka ce mutum baka bukatar taimakon sa ka hada shi da waɗanda kake kyama kake kyashi kake ki kana dajin su ka kira wani ka ce muje ka kira wani ka ce muje sannan ka zo ka hada annabi a ciki wato shi ma irin yadda kake nufi da su haka kake nufi da shi wanda su din ma zagin su an barka ne saboda kana gaba da Allah ne Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil ardi fada kake da Allah haka zuba maka ido dan dama Allah ya ce fa mahilil kafirin amilum ruwaida duk masu mutunci ko masu kafirci saurara musu ya rasu Allah ka zuba mun ido ka ga yadda zan kare da su saurara musu an kaɗan ruwaida ka li afta wala mai ku mushtaka in ji mai bada masu hankali kaɗan za ka jira ka ga yadda Allah zai yi haka kuma ka zo ka haɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kiyaye inna Allah la yuhibbu kulla khawwan Allah ba ya san dukkan kha'ini dukkan mai ha'inci dukkan mai munafunci mai yawan ha'inci kafure wanda yake mai yawan kafirci mai yawan butulci wa Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tsaya nan saboda lokacin sallah za mu tashi ayan gobe uzuna lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah ya yi izini wa waɗanda ake zalunta ana yakun ana yakan su su rama kuma Allah ya ce zai taimake su gobe akan wannan ayan wanda shi ne ayan da ya halatta jihadi ya halatta yaki gobe akan su za mu tashi Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka su hunanmu da alkhairi Allah ya ji kanmu kullu maza da mata rayu da matattu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu gama lafiya Allah ya kara mana ganin girman manzon Allah Allah ya bamu albarkan manzon Allah Allah ya yi mana sanadin manzon Allah Allah ya bamu taimako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم